أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta talata 11 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1400 da ainihin 40 da 45 a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi hadisi na tasa'in da hudu a cikin babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisi na wato ainihin imran ibn husayn na'am عم طارق بن عبد الله يكون نعم على
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم
نعم عن, عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رقمت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي قال رحمه الله وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء نعم انتنا اسكي با متسلكي وانا حديثي نعم hadisin abu huraira mun karanta shi ko eh كان يرفع يديه حذو منكبيه أنني ذا أتاجي dai to can na tafi na je na sa alama na 94 na'am hadisi na 91
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر لركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين نعم دق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibai ya kasance yana daga hannayen shi santar kafadin shi idaftata hassalata idan ya buɗe sallah ɗagawa ta farko kenan نعم wa idza kabbara lirruku' hakan nan idan yayi kabbara ta ruku'i lokacin da zai tafi ruku'i shi ma yakan daga hannu daidai da kafadin shi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hakan nan idan ya dago kanshi daga ruku'i shi ma yana daga hannuwan shi wato ainihin daidai da ainihin kafadin shi رفعهما كذلك ينا دغا سو كمر هكا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سيتي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود يا كسنتي بايا ايكتا هكا a cikin sujada wato baya daga hannuwan nashi a yayin tafiya sujada amma yayin kabbara harama yayin tafiya ruku'i da yayin dagowa daga ruku'i da yayin dagowa daga raka'a ta biyu zuwa raka'a ta uku an gane ko mm. daga nan ya kawo kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha as-sala wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadhalika wa qala sami'a Allahu liman hamidahu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud ya kasance baya aikata hakan a cikin sujudi to kun ga anan bai ambaci dagowa daga wato ainihin a raka'a ta biyu ba an gane ko wanda shine cikon na hudu gurare hudu da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake daga hannu yayin kabbara yayin a yin kabbara amma hadisin malik ibn al-huwairith ya bayyana cewa lokacin da yake dagowa daga raka'a ta biyu zuwa ta uku shi ma yana daga hannu ana bayan yayi zama wannan hadisi abin da yasa naga mun yi mun yi ishara kan shi ko cikin karatun al-ashmawi zaka sai na dauka an karanta shi ma an gane to wannan hadisi yana yana karantar da mu cewa a wato abin da aka fi so a wurin daga hannu cikin cikin sallah yayin kabbara shine gurare guda hudu duk da wannan ya ambaci uku yayin kabbara harama da yayin tafiya ruku'i da dagowa kuma ya nuna mana cewa liman bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu shi ma zai ce rabbana walakal hamdu so da ya ce wa qala sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu duka yana cikin tansisin da ya kawo ma'ana wa qala ai za alamatu tansis me zai ce yana cewa sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana walakal hamdu haka kuma liman bayyana rabbana walakal hamdu zai shine abin da yake asali kamar yadda su ma mamu za su bayyana tare za su faɗi rabbana walakal hamdu ina fata an gane wannan akwai hadisin abdullahi bin zubair wanda wato ainihin yake cikin sunan cewa annabi sallama ya kasance yana daga hannuwan shi a kowane tafiya da dagowa na cikin sallah a cikin dukkan intikalatu to yana daga hannu ibn zubair ya yi sallah a haka kuma ya ce haka ya ga annabi sallallahu alaihi sallama yana yin sallah amma hadisin yana da rauni duk da cewa shekul albani ya yi ƙoƙarin inganta shi amma yana da shuzudi ya saba ma ingantattun hadisai da ke cikin sahihain hadisin ibn umar dinnan da kuma hadisin malik ibn al-huwairith waɗanda suka nuna cewa gurare hudu annabi yake daga hannu kuma daga hannun sunna ne a zance mafi inganci kamar yanda ainihin muka ambata duk da mazhaba ta abu hanifa da wasu daga cikin malikiya sun kyamaci daga hannu ma in ba a yayin kabbara harama ba da kuma wannan hadisi hujja ne a kansu na fata an gane wannan hadisi na tasa'in da biyu daga abdullahi bin abbas na radiyallahu anhuma kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanzu allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an asjuda ala saba'ati a'azum an umarce ni in yi sujada akan gabbai guda bakwai nan a'azum a arkan ake nufi alal jabahati akan goshi wa ashara biyadihi ila anfihi yayi ishara da hannun shi zuwa ga hancin shi ma'ana ya hada goshi da hanci wal yadaini da hannuwa biyu kaga an samu gaba uku kenan aljabha ma'al anf al yadul al yumna wal yadul yusra shine wal yadaini amma sifa ta sallar annabi sallallahu ta nuna al yadaini ana shimfida rahatul yadaini ba wai ana dunkule hannun ko kuma a shimfida tsintsiyar hannu ba duk da yake a cikin larabci ko mu ce a shari'a idan aka ce al yadu to ana nufin daga ɗan yatsu zuwa wuyan hannu tsintsiyar hannu zuwa kafaɗa bai shiga ciki ba shi yasa barawo an tashi yanke mai hannu iya tafin za a yanke tunda wato qur'ani cewa yayi faqta'u aydiyahuma an gane kenan iya zuwa wuyan hannu shi yasa a ce mama ma za a iya wuyan hannu yace famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu amma wankewar alwala da yake an buƙaci zuwa ga akai ga gwiwar hannu sai da aka hada aka ce wa aidiyakum ilal marafiq so dan ce wa aidiyakum kadai an yi shiru a larabci iya wuyan hannu zai tsaya daka tafukan hannaye ake nufi ba za a shimfida tsintsiyar hannu ba annabi ya hana ya ce kwanciya ce irin na kare ko na namun daji to annabi ya hana mutum an yaftari sha zira'aihi iftirasha sab'u ko ko an yafrisha ar-rajulu zira'aihi iftirasha sab'u kamar yadda muka ji a hadisin baya wa atraf al-qadamaini wa warrukubataini da kuma gwiwoyi guda biyu su ma za su za su yi sujada za su taba ƙasa wa atraf al-qadamaini da yan yatsun kafafuwa at-tarf ana fadin shi da ma'anar al-usbu an gane ko atraful yadain ana nufin yan yatsu na kafafuwa tunda su ne karshen kafa din to su kuma yan yatsun ya za a yi da su su ma za a karkat za a lankwasa su su fuskanci alkibla komi naka zai fuskanci alkibla lokacin da kake sujada yan yatsun hannunka alkibla za su fuskanta duk da ana so ka bude damatsanka amma kuma za ga wani yayi haka in ya tsin shi wani ya kalli kudu dama ya kalli arewa hagu ya kalli kudu tsonan sujuda shi bata cika ba sosai in ya tsin kasu karkace su fuskanci alƙibla kuma a sujudi ana so a haɗe su ba a so a wara su haka a cikin ruku'i ne ake ware in ya tsin hannu a kama gwiwa amma a cikin sujada in ya tsin haɗe su ake yi a zama na tsakanin sujada biyu su ma haɗe su ake yi a ɗaura su akan cinya ko a gwiwa lokacin da mutum ke yin tahiya hannun shi na hagu yan yatsun zai haɗe su kar ya buɗa su shi ma duka dalilai sun tabbatar da haka to haka yan yatsun kafa lokacin da mutum ya yi sujudi zai kafe kafafuwan shi akwai wanda suke ganin ya buɗa su saboda shi ne asali akwai wanda suke ganin ya haɗe su saboda hadisin na na aisha cewa wata rana ta nemi annabi a shimfiɗa ba ta gan shi ba ta ce sai na shiga ina neman shi sai hannuna ya fada akan kafashi kafafuwan shi guda biyu yana cikin sujada sai suka ce in a buɗe kafafuwan suke zai yi wuya ta taba kafafuwa biyu a tare sana akwai hadisi ma cikin ibnu khuzaima wanda ya sarraha cewa wa huma rasatain kafafuwan suna game wato ainihin da juna da haka a sujada abin da yafi a haɗe kafafuwa yan yatsun sai a lankwasa su su fuskanci alkibla sai dai an ba su lankwasuwa a san wani ya yi garari a duniya sanyi ya kama shi da cin ruwa da wane ne in yatsun ba su lankwasuwa wannan kuma allah galib a gane ai amma asalin su ma ɗan yatsun a lankwasa su su fuskanci alkibula waɗannan su ne gaɓai guda bakwai da ake yin sujada a kansu wasu malamai suka ce su ne masajid ɗin da allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada gabbai na sujada na Allah ne Allah kaɗai ake ma sujada da su zaka haramun ne zaka gaida wani dan matsayin shi wai kace zaka mai ruku'i ko ka mai sujudi in ma kai da niyyar bauta ka kafirta ina fata an gane wannan sannan gurin sujada akwai malaman da suke ganin mutum ungoshin hancin shi bai taba ƙasa ba to sallar shi bata yi ba tunda annabi sallama ya ce an umarce shi ya yi sujada akan gabbai guda bakwai to da ka sujada ba za ta cika ba sai hanci ya taba ƙasa sai hanci ya taba ƙasa da ka in bai taba ƙasa ba hakan zai iya bata sallah amma a wasu mazhabobin suna ganin wato ainihin sallah bata ɓaci ba ma'al karaha tare kuma da ma'al ithmi ma yayi laifi amma dai sallah bata kai ga ɓaci ba tuku na'am
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس نعم دقى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance in ya miƙe zuwa ga sallah yukabbiru hina ya komu yana yin kabbara a lokacin da yake miƙewa ya yi kabbara harama kenan thumma yukabbiru hina yarka'u sa'annan yayi kabbara lokacin da yake yin ruku'i thumma yaqulu sannan sai ya ce sami'a Allahu liman hamida Allah ya ji wanda yake amsa mushi wanda yake gode mushi hina yarfa'u sulbahu min ar-raka'a a lokacin da yake dago gadan bayan shi daga ruku'i ثم يقول وهو قائم sannan ya faɗa bayan ya miƙe tsaye sai ya ce rabbana wa lakal hamdu kaga wannan nassi ne thumma yukabbiru hina yahwi sannan yana yin kabbara lokacin da yake sunkuyawa zuwa sujada thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan yana yin kabbara lokacin da yake dago kanshi yani min as-sujud thumma yukabbiru hina yasjudu as-sajdatu ath-thaniya sannan yana yin kabbara lokacin da yake yin sujada ta biyu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sa sannan yana yin kabbara lokacin da yake dago shi daga ainihin sujada zuwa zama na istiraha ko zuwa miƙewa ko zaman tahiyya thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha sannan yana yin haka a cikin sallar shi dukkanta har ya kare sallar dukkan intiqalatu yana yin su tare da kabbara wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thintayn ba'da al-julusi kuma na yin kabbara lokacin da yake miƙewa daga raka'a ta biyu bayan zama kun ga ana yana nuna cewa kabbarar ainihin intikalat na nuhudatu da ainihin hawiyat to ana yin su ne tare da aiki din Allahu akbar tare da tafiya ruku'i sami Allahu liman hamida tare da dagowa daga ruku'i Allahu akbar tare da tafiya sujudi suka ce in san samu ne kana fara Allah ka sunkuya sanda zaka kai bar ka kai ruku'i an gane ai mana tare ake so kai cip cip lauma sai dai in wato rukunin da ya zama da tsawo kamar daga wato abin ga daga tsaye zaka tafi sujudi ko daga zaune zaka miƙe ba mamaki har ka kare kabbarar baka gama miƙewa ba ko kuma ka gama miƙewan baka yi da kabbarar ba wani sautin shi na da nauyi wani kuma motsin shi na da nauyi amma abin da ake bukata a fara tare da aikin ko da aikin ya riga wato ainihin kabbarar karewa ko kabbarar ta riga aikin karewa babu laifi a zance mafi inganci amma akwai malaman da suke ganin ma idan mutum ya yi kabbara kafin ya tafi ko ya tafi kafin ya ainihin wato yi kabbara suna ganin ma ba shi da sallah sai dai sun tsawaita wasu daga cikin shafi'iyya ne suke da wannan ra'ayi an gane ku amma bin wato ainihin sunna shine kai intiqalatu tare da kabbara ka tare da sami Allahu liman hamidahu dinka zaka tafi zaka dago tare da wannan kabarbarin na sallah daga wasu sai sun kai tun daga tsaye sai sun kai sujada tukunna sannan su yi kabbara wani tun daga zaune sai ya miƙe tsaye tukunna sannan ya yi kabbara wannan ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin daga hannu ne ake cewa kana da iko kana da dama ko ka fara daga hannun kafin ka yi kabbara ko ka yi kabbarar tare da daga hannu ko ka fara yin kabbarar kafin ka daga hannu shi musallafi ne an gane ko yanzu zaka tafi ruku'i kana tsaye ka gama karatu zaka iya sai ka daga hannu kaga yanzu nayi haka ban ce komai ba sannan sai in ce Allahu akbar sai in tafi amma lafazin kabbarar tare da sunkuyawa na dole zan yi shi to amma daga hannun ina iya dagawa kafin na tafi ina iya tafiya kuma tare da kabbaran da sunkuyawar ruku'in da daga hannun a tare Allahu akbar sai in tafi an gane ai ko kuma in yi Allahu akbar sai na sunkuya sannan sai in daga hannu duka ya halatta an gane wannan amma gurin furta kabbara ko furta sami Allahu liman hamidahu tare ake yi da tafiya din sannan a wannan hadisin ya nuna lokacin da annabi zai miƙe daga raka'a ta biyu ya tafi raka'a ta uku yana yin kabbara ne hina ya komu ko min athintaini ba'da al-julusi kaga hina tana daukan ma'anar ma'iyya ne ma'anar ma'iyya ne wanda wannan ya saba ma abin da yake cikin mazhaban malikiya a malikiya daga raka'a ta biyu idan zaka tafi raka'a ta uku wai ba za ka yi kabbara ba sai ka miƙe tsaye ka daidaita suka ce saboda asali ai sallar raka'a biyu ake yi asali sallar raka'a biyu ake yi da sallar zaman gida da sallar balaguro injina na Aisha radiyallahu anha tace furidatis salatu raka'atayn raka'atayn al-hadariyatu was-safariyya fa uqirratis safariyya wa zida fil hadariyya tace an farlanta sallar raka'a bibbiyu da sallar gida da sallar tafiya sai aka rage sallar zaman sallar balaguru aka tabbatar da sallar aka rage sallar afwan aka ƙara a sallar zaman gida aka tabbatar da sallar balaguru tace za a yi raka'a zaka suka ce kene yanzu in kai tahiyya ta farko kai aiki da farkon musulunci yanzu in ka miƙe zaka ƙaro raka'a ta uku wata sabuwar kabbara harama ce duk da ba fita kai daga cikin sallah ba to wannan takallufi ne ma anzalallahu bihi min sulba da haka yanda hadisin yazo a zahiri hiniya ne yani ma'iyya lokacin da zaka miƙe daga zamanka na tahiya zuwa ka kulla raka'a ta uku tare da miƙewar taka zaka yi kabbara kauran da tare da sunkuyawa ka kai kabbaran tafiya sujudi haka na ruku'i haka na dagowa daga ruku'i haka dukkanin intiqalatu kamar yanda anan ba abinda malami babu abinda Abu Huraira ya bari to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana yin kabbara hina yaqum kaga kabbara harama thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu shi ma dai a tare ne min ar-raka'a thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamd kaga wannan ya nuna rabbana wa lakal hamd bayan ka miƙe tsaye zaka yi ta saboda ita ma tana cikin zikiri da ake yi a tsayuwa tsakanin ruku'i da sujudi shi kuma zikirin da ake cikin rukuni sai bayan an kulla shi ake mai ake yin shi yanzu sanda ka dago daga wato ainihin sujada ta biyu ko ka dago daga zaman tahiya zaka miƙe zuwa ka kulla wata raka'ar ai ba ka fara karatun fatiha ba sai ka miƙe tukunna zaka tawwa Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman sannan ka miƙe in kai haka ka saba tsarin sallah an fahimta ko sai bayan ka shiga rukunin sannan kake zikirin cikin shi to rukuni na tsayuwa tsakanin ruku'i da sujudi mana bayan an dago daga ruku'i tsayawar da ake yi rabbana walakal hamdu yana cikin yana cikin wannan zikirin da ake yi shi kadai ma an kai ya wadatar azance mafi inganci bayan ka yi sami Allahu liman hamidahu ka miƙe tsaye sai sai ka ce rabbana walakal hamdu ka tafi sujudi sallar ka tayi amma da zaka kara da hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi da yafi wannan sunna ce taqdiriyya annabi ya ji wani yayi ta kaga asali ma da ba a yin ta ba a san da ita ba yace waye ya faɗi wannan kalam magana ta rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi kowa ya shiru annabi yace lam yaqul su'an ba fa mummuna abu ya faɗa ba ba laifi yayi ba waye ne sai ya ce ya rasulullahi ne annabi ya ce to na ga mala'iku talatin da wani abu suna rige-rigen ayyuhum yaktubuha awwal waye zai fara rubuta ta sau da mahimmancinta da girmanta da kimarta da kuma tsarkinta an fahimci wannan ai to saboda haka shi rabbana walakal hamdu bayan an miƙe ake faɗin shi kuma mamu da, da liman duka za su faɗe ta ثم يكبر حين يهوي kaga yanzu an miƙe daga an dago daga ruku'i za a tafi me za a tafi sujudi thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu من السجدة الأولى ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة كاغا باب وني ركني دا أكا كالي أنقما دا ركنكو أنقما دا ركاء دا سيتشي ثم يفعل ذلك في صلاته كلها yanda kai haka a raka'a ta farko raka'a ta biyu ma haka za kai raka'a ta uku ma raka'a ta hudu ma duka haka tsarin sallah yake wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thintayn ba'da al-julusi kaga shi ma in kai tahiyya ka gama zaka tafi raka'a ta uku shi ma zaka yi kabbara tare da ainihin wato tafiyar sabanin abin da yake cikin mazhaba ta malikiya ai na'am
قال رحمه الله عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم نعم ألن يتي دقى مطرف بن عبد الله يعني مطرف بن عبد الله بن الشخير wanda yake a tabi'i ne mai girma mai daraja ya rasu tasa'in da biyar ya ce sallaitu khalfa ali ibn abi talib na yi salla bayan sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa arda akwai ruwa da ta nuna cewa a kufa aka yi sallar wata riwaya kuma ta nuna cewa a basra ne aka yi ta daga al'imamul aini ya ce zai iya yiwuwa ya kasance ta maimaitu ne ana wa imranu bin hussein ni da imran bin hussein muka yi sallah bayan sayyiduna ali imran bin hussein bin ubaid ibn khalaf yana cikin kabilar khuza'a da shi da mahaifin shi sun musulunta a shekarar khaibar shekara ta bakwai shekarar da abu huraira ya musulunta an gane imran bin hussein yana cikin sahabban da ba su shiga cikin alfitinatu bai na sahaba ba su yi musharaka ciki ba duk da yana cikin 'yan hannun daman saiduna ali amma ba bai yadda aka yi yakin jamal da sufin tare da shi ba yana cewa la'an ar'a a anuzatan hudayyat wato fi ra'si jabalin hatta yudrikani al-mautu ahabbu ilayya min an armiya fi fi ahad al-fariqayn bi sahmin akhta'a am asaba tula in kama in kananan dabbobi na in hau saman dutse ina ciwo har in mutu hakan na fi natsuwa da shi fiye da in shiga cikin ɗaya daga cikin ɓangarori biyu da ke faɗa in yi harbi da kibiya ko kibiyar ta samu ko bata samu ba ni dai gani na masifa ce tunda ɗan uwana ne musulmi ya kasance wani ya zo ya tambaye shi ana cikin wannan matsalolin ya zan yi ana ta rikici tsakanin musulmi sai ce mai ilzam masjidaka kai zamanka a masallaci fa idza dukhila alayka in aka shigo masallacin ana neman sai kai rikici to ka bar masallacin falzam baitaka ka lizumci gidanka kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnati wa tawakka kullu munafiqin fattani min dal qahtani to da ka yace falzam baitaka ka lizumci gidanka fa in dakhala alayka baituka بيتك من يريد نفسك ومالك فإن دخل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك idan wani ya shigo gidanka yana neman rayuwarka da dukiyarka ka ga musulmi kuma ba gabo bane ka baro masallacin ya biyo ka gida ya ce sai ya kashe ka ai bara ka kwanta ba ka ce to bismillah wallahu akbar na ma bismillah yankani ba za ka yi haka ba sai ce faqatilhu to ka yaƙe shi domin kutila duna nafsihi fahuwa shahid man kutila duna ahlihi fahuwa shahid man kutila duna malihi fahuwa shahid an gane to imran bin hussein kenan ya rasu shekara ta hamsin da biyu radiyallahu anhu ko anhuma ko shi zai fi radiyallahu anhuma kamar yadda haka ya zo a wata nuskar tunda shi da mahaifin shi sahabbai ne to yace mun yi sallah ni da Imranu a bayan Sayyiduna Ali falamma qada salata lokacin da Sayyiduna Ali ya kare sallah akhadha bi yadi Imran ibn Husayn sai Imran ibn Husayn ya rike hannuna tunda shi Imran shine babba فقال سيتي قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة wato ainihin wannan yana nufin sayyiduna Ali ya tuna min irin sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama aw qala ko kuma yace laqad salla bina nan bai kawo laqad ba amma ya tabbata a cikin Bukhari laqad salla bina salata Muhammadin hakika wannan ya mana sallah irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a nan gurin idan muka lura za mu ga mutarrif bin abdullah bin shekhir ya ba mu labarin gurare uku da sayyiduna ali yake yin kabbara lokacin tafiya sujudi lokacin dagowa daga sujudi shine wa idza rafa'a ra'sahu yani min as-sujud da kuma lokacin da zai miƙe daga raka'a ta biyu zuwa raka'a ta nawa zuwa raka'a ta uku kaga bai ambaci kabbarar harama ba bai ambaci kabbarar tafiya ruku'i da dagowa daga ruku'i ba abinda yasa so da a lokacin ana cikin daula ta Banu Umayya a kasar Sham shi kuma ya zauna a Sham kuma a lokacin muawiya na gwamna kaga akwai rikici tsakanin shi da sayyiduna ali kowa ya jana shi to banu umayya a lokacin sai ya kasance galibin limaman su ba sa yin kabbara lokacin tafiya sujudi kawai tafiya ake ko kuma ba sa daga hannu eh afwa lokacin ba su yin kabbara lokacin tafiya sujudi kuma ba sa yin kabbara lokacin dagowa daga sujudi da lokacin miƙewa daga raka'a ta biyu zuwa ta uku wanda kuma wannan sabanin sunna ne to shine mutarrif wato Imran bin Hussein da yayi sallah bayan sayyiduna Ali sai ce ni har ya tuna min sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su waɗanda suke musu sallah ba sa yin haka na fata an gane wannan al-Imam al-Aini a cikin Umdatul Qari juz'in shi na shida shafi na 50 da da tara yake cewa yana mai faɗin wato falala da kuma fikihun wannan hadisi ya ce zikiru ma yustafadu minhu ya ce istadallal ba'adu bi qawlihi sallaitu khalfa ali ibn abi talibin ana wa imranu ala anna mawqif al-ithnaini yakunu khalfa al-imam wasu sun yi hujja da cewa mun yi sallah ni da imran bayan sayyiduna ali akan cewa idan mutum biyu za su bi liman sallah a bayan shi za su tsaya khilafan liman ya kulu ya ja'alu ahaduhuma an yamini wal akhar an shimal sabanin wasu daga cikin malamai da suke ganin in ku uku za ku yi sallah sai liman ya shiga tsakiya ɗaya na dama ɗaya na hagu to suka ce wannan hadisin ya nuna su biyun duka baya za su tsaya amma fa imamu al-aini da yake mazhabar shi ta faɗi wannan maganar ta hanafiya sai ya kore ya ce a babu hujja anan ce don zai iya yiwuwa ba su kaɗai ba ne suka yi sallah bayan na ali ba su biyu ba ne ba ce a cikin hadisin ba abin da ya sarraha haka amma dai zance mafi inganci mutum biyu mawkifinsu shine a bayan liman ko kamar yadda hadisin anas dan malik kaga da shi da wani maraya suka yi sallah su biyu a bayan annabi sallama ta kakarsu mulaika tana can baya ko kuma ita mahaifiyar anas dan malik ummu sulaim an gane shi ce wal ajuzu min wara'ina fasafaftu ana wal yatimi wara'ahu ko mun karanta hadisin ai to dan haka wannan kenan sannan kuma daga ciki zamu ji ya keɓance sujudi da dagowa daga sujudi da nuhud min raka'ataini bai ambace sauran bai ce duk da akwai riwaya ta Abu Ala wanda ya nuna dukkan guraren ya ambaci kabarbarin da Sayyiduna Ali yake yi Imran ya ce ya tuna mai sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ibn Battal yake cewa tarku takbiri fi ma taraka takbir yadullu ala anna salafa lam yatalaqahu ala annahu rukunun min as-salah fi ma turika takbir yace barin kabbarar da wasu suke yi liman bai yi ba to yana nuna cewa ba rukuni bane yin kabbara tunda kaga imran cewa da sayyidina ali yayi sallah har ya tuna mai sallar annabi kaga ya nuna duk limaman da yake bi ba sa yi ba sa yin kabbaran kuma shi ma kamar baya yi tunda da yana yi zai zama yana tuna da mas'ala sai da sayyidina ali yayi sannan ya tuna an gane ko inji ibnu battal sai nuna cewa kenan ba wajibi bane wato yin kabarbari banda kabbara ta harama kamar yadda yake mazhaba ta malikiya da hanafiya da shafi'iyya amma mazhaba ta hanabila almashhur ma kuma a mazhaba shine su ma kabarbari na cikin sallah duka wajibai ne duk da basu kai rukuni ba amma dai wajibai ne wannan bayani mun yi shi a karatun baya ko mu ce karatu na wato ainihin al-ashmawi yace wa qad naqala ba'dhum wa qala ba'dhum wa naqala at-tahawi al-ijma'a ala anna man tarakahu fa salatuhu tammatun At-Tahawi ya hakaito ijma'in malamai cewa wanda bai yi kabbara ba ta tafiya sujudi da ta dagowa da ta dagowa daga raka'a ta biyu zuwa uku to sallar shi cikakka ce bata samu matsala ba amma sai ainihin wato yace wa fihi nazar akwai abun dubawa lima taqaddama an ahmada wal khilafu fi butlani salatihi thabitun fi madhhabi malikin hatta a mazhaban maliku ma an yi sabani shin sallar tana nan ko ko ta lalace wanda bai yi kabbara ba da gangan ta tafiya sujada ko dagowa ko ta dagowa daga raka'a ta uku ko ma wata kabbara wadda take sabanin kabbara harama ta kenan ijma'i bai kullu ba tunda a gurin imamu ahmad bai yi ba in dai da gangan kabar wajibi sallah ta baci an gane ai zaka sai ce ijma'in da al-Imam tahawi ya hakaito ba cikakke bane ba zaka sai shi al-Aini yace lam yaqul at-Tahawi hakaza wa inma qala hadhihi al-athar al-marwiya 'an Rasulillahi sallallahu fi at-takbir fi kulli raf'in wa khafdin awla min hadith Abd al-Rahman ibn Abza wa akthar tawatu wa akthar tawaturan hadisan da suka zo daga annabi cewa yana yin kabbara a kowane ɗagawa da kowane sunkuyawa da yake yi a cikin sallah su suka fi cancanta a bisu ba hadisin da ya zo cewa wato wani gurin baya baya yin ainihin wato kabbara ba daka wannan bai da ƙarfi akan wannan sai ce ya fi zowa ta hanyoyi masu yawa akan annabi salama yana yin kabbara a duk lokacin da yake tafiya ruku'i ko dagowa ko wani rukuni daga cikin rukunai na sallah ya dai karasa ainihin bayani akan wannan ainihin qadiyya din daka cewar sayyiduna Imran Aliyu ya tuna mishi sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa abinda su wadancan limaman suke yi ya saba ma sunna amma bai musu inkari ba saboda kasancewar mulki na hannunsu ina fata an gane don a ƙa'ida ne idan za ka ainihin wato jawo maslaha sai ka kalli ka yi mura'atul mafasi karka jawo maslaha ɗaya ta jawo ɓanna goma a gaba bu fiƙo domin dar'ul mafsada musallatun ala jalbi almanfa'a ana fara ture ɓanna ne kafin a jawo amfani wangiji allah ta'ala ya samu dace da haka za mu bashi haka sai mu tashi wato ainihin hadisin bara ibn azib رضي الله عنهما نعم